أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم yau muna 22 ko da uku ga watan takwas hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da 26 ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2022 to a wannan unguwa da aka sani da ɗan gebe a nan birnin ƙonni za mu gabatar da karatu ina ganin wannan shine karo na uku in ba manta ba ko na biyu da za a gabatar da darasi To, kamar yadda muka sani karatuttuka suna gudana da izinin Allah subhanahu wa ta'ala, ana ɗaukan maudu'ai masu muhimmanci domin faɗakar da al'umma, wannan al'umma mai girma ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. To, kamar haka ne a yau za mu tattauna akan wani maudu'i daga cikin maudu'ai mafi muhimmanci an taɓa gabatar da karatu akan wannan maudu'i sai dai lokacin da an ka gabatar da wannan karatun wato lokacin da ba a fara ɗauka ba ne da na'urori na zamani a wancan lokaci ana ɗauka ne da kasa-kasai ban sani ba kowanne muhadara yanzu ana samunta amma saboda maudu'in yana da faɗi ƙwarai da gaske kuma yana da muhimmanci ƙwarai da gaske shi yasa za mu ɗauko wannan maudu'i gwargwadon abinda lokaci zai bayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya maudu'in mu yana da take kamar haka shine khasa'isun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم wato in an ka ce khasa'is abubuwa sifofi keɓantattu waɗanda fiyayyen halitta ya keɓanta da su to kamar yadda muka sani abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya keɓanta da su suna da yawa ba za a iya lissafa su ba cikin ɗan wannan lokaci takaitacce a tashi amma dai za a faɗi wasu daga cikinsu waɗanda suna da muhimmanci ƙwarai da gaske to don haka za mu kasa maudu'in namu kamar haka bayani kan mi ake nufi da khasa'is a larabce mi ake nufi da annabi a larabce sannan mu shiga cikin alkur'ani mai girma gulbi wanda bai da iyaka sannan kuma mu shiga cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu bayanin waɗansu daga cikin su abu na farko kalima ta khasa'is kalima ce ta larabci wadda za ku iske waɗansu suna cewa khasa'is wato jam'i ne na alkhassa wanda kuma kuskure ne wannan domin kalima ta khasa'is idan ka diba cikin alma'ajim za su gaya maka cewa abinda ake nufi da alkhasa'is jam'i ne na khasisa khasisa in an ce khasisa wato an ka ce asifa allati tumayyizu shay'a an ghairi wa tuhaddidu abinda ake nufi da khasisa shine sifa wadda take bambanta abu da wani shine tumayyizu take bambanta shi daga wani abu wa tuhaddiduhu ta iyakance shi amma in an ka ce alkhasatu asalin shi kamar suna ne na ismul fa'il wanda an yi masa shadda asalin shi alkhasisatu ne daga khassa shine ya keɓance to na ana nufin sifa wadda ta keɓance as-sifa al-khassa kenan jam'in shi al-khawas kenan shi ma al-khawasisu ne domin larabci in kaga shadda tana nuna harafi biyu ne guda aka sashi cikin guda in kace madda asalin shi madada ne in kace khassa asalin shi khassasa ne kamar yadda malaman sarfu suka yi bayani to daga nan an ka samo kalima ta keɓancewa khassa shine ya keɓance za ku ga malamai musamman na usulul tafsir da usulul fiqh suna magana akan al-khas wanda ya keɓance wanda yana nuna wato qasrul am ala ba'd afradih idan aka zo da abu ya haɗe kowa da kowa to za a zo da abin da wani lokaci zai keɓance shi wanda yana daga cikin hatsarin da ɗaliban ilimi suke faɗawa rashin bambantawa tsakanin am da khas sai ka zo ka iske ɗalibin ilimi ya fassara aya ko ya ɗauko wani hadisi bai san cewa ba wannan hadisin an keɓance shi sai ya je ya ɓanna misalin da zan bayar duk da yake ba karatunmu ba ne a kan shi muke magana kenan ba a kan shi muke magana ba shi ne in an ka ce al'am lafazi ne wanda ya zo ya shafi komai da komai ko kowa da kowa to amma kala uku yake akwai am wanda malamai suke kira la yadkhuluhu at-takhsis akwai lafazi na umumi wanda bayyuwa a keɓance shi misali inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai babu abinda za a fita so a ce Allah ba zai iya shi ba babu shi inna allaha kana bi kulli shay'in alima Allah yana da sani akan komai da an ce akwai abin da Allah bai sani ba to an fitar daga cikin musulunci shi yasa lai philosoph da suke cewa Allah ya san abu a jumlace amma Allah bai san abu ba a keɓance ko in an rarrabe shi wannan magana kafirci ce sai an yi hattara misali sai su ce Allah ya san adadin mutane amma bai san abin da ke gudana a cikin jikinsu ba wannan kuskure ne sannan akwai amun uri da bihil khusus za a zo da abu am amma ba duka ake nufi ba wanda yana daga cikin abin da malamai suke barin ɗalibai a cikin shi in ba wanda ya karatu ba imamu shafi'i a cikin littafinsa ar-risala ba risala wannan wanda muke karatu ta fiqhu bata abu zaid al-qayrawani a'a ar-risala cikin ilimin usulul fiqh ya ba da misalin amun uri da bihil khusus Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa allazina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel allazina qala lahumun nas sune waɗanda mutane suka ce da su innan nasa qad jama'u lakum mutane sun taru gare ku wanda bai san tafsiri ba sai ya ce annasu nan mutane ake nufi amma malamai suka ce mutum guda ne ake nufi wato ɗaya daga cikin mutane ne ya ce da su haka wanda malamai sun yi ƙoƙarin kawowar wato sunansa ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri na duniya sheikh muhammad al-amini shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al musulmi da ya zo sai ya ce to maganar da malamai suka ce mutum guda ake nufi akwai ishara cikin wannan sura ta Ali Imran da take nuna mutum guda ne dalili kuma Allah ya ce innama zalikumu shaitanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kaga sai Allah ce innama zalikum malaman zauri sun ce ku sani dai wancananku kenan wancan ba a ce innama ulaikumu shayatin ba sai an ce innama zalikumu shaitan yukhawwifu awliya'a asalin shi yukhawwifukum sai an ka shafi maf'ulun bihi da farko to don haka fahimtar nassi yana da muhimmanci ba wai karanta nassi ba ba wai fassara lafazin nassi ba a'a fahimtar nassi da kyau to kun ga wannan jama'a an ka ce amma mutum guda ake nufi wa yake tsayawa ya fahimci wannan sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa wato kafafuwan shi suka tabbata a cikin ilimi Allah ya taimake mu sai kuma amun makhsus za a zo da am an gane ko amma sai a yi tafsisin shi ma'ana an ce duka amma ba wani lokaci ana keɓance shi a ce to banda kaza banda kaza banda kaza banda kaza wanda kuma shina da yawa a cikin alkur'ani mai girma ɗalibin da bai fahimci haka ba zai yi ɓanna mai yawa a cikin tafsiri zai yi ɓanna mai yawa wato a cikin shari'a kunga Allah subhanahu wa ta'ala ce yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unthayayn Allah shina muku wasiya fi auladikum a cikin ƴaƴanku an gane ko zaka kaddarawa nan fi mirafi auladikum a cikin gadon ƴaƴanku da zasu yi naku lizzakari mithlu hazzil unthayayn namiji yana da rabo biyu mace tana da guda to kaga wannan ya nuna dukkan musulmi sun shiga ciki amma idan muka duba banda annabawa domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa inna ma'sharal anbiya la nuraf mu taron annabawa ba a gado mu yana nufin ba a gado na dukiya domin mi domin ya ce al ulama warasatul anbiya malamai su suka gadi annabawa ba yana nufin sun gadi dukiya ba a'a sun gadi ilimi amma dukiya ba a gado ana annabawa to amma dan shi'a da yake yana da wato virus cikin kanshi sai ce a'a ana gadon annabawa hujjar shi da zai kawo sai ka ji a ce wanga hadisi ai sayyidina abubakar ɗin ya ruwaito shi kaji ƙarya ta farko wa ya gaya maka cewa sayyidina abubakar radiyallahu anhu shi kaɗai ruwaito wannan hadisi ba gaskiya bane abu na gaba sai ya ce maka to ai zakariya ya ce fa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub kaga Allah ya bashi ɗa wanda yake zai gade shi kina annaba ana gadon su sannan ya ce maka Allah ya ce a cikin suratul naml wa waritha sulaiman daud annabi sulaiman ya gade annabi dauda kuma dukkan su annabawa ne to kaga irin wannan in baka yi karatu ba sai ya kada ka cikin hatsari da Allah ya bada labarin zakariya ya ce yana son ya samu wanda zai gaje shi ya ni zai gade ni wa yarisu min ali yaquba ya gadi iyalin annabi yaqub ya za a yi dan zakariya ya gadi iyalin annabi yaqub kuma shi ba dan su bane yana nuna cewa na abin da ke nufi gado na annabta da ilimi da ibada sannan da yace wa warisa sulaimanu daud annabi sulaiman ya gadi dauda ba yana nufin ya gadi dukiyarsa ba a'a ya gade shi ta fuskar ilimi da kuma alƙalanci domin mi domin annabi dawuda ba wai annabi suleiman kawai ya haifa ba kidan bai dace a ce ba ya gade shi shi kadai domin bai yiwa a ce kana da ƴaƴa mutum guda ne je gadon ka to amma idan ɗalibi ilimi bai fahimci wannan ba yanzu hadisin daga cewa al ulama warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa ina dukiyar da annabawa ta sun ka bari wanda malamai za su gado kaga malamai sun gadi ilimi ne shi yasa ma yace wato wa innama warasul ilm annabawa sun gadar da ilimi faman akhadahu akhadha bi hazzin wafir da haka dalibin ilimi in zai tattaunawa da masu wannan matsala to yayi kokari ya zamanto yayi karatu ingantacce to idan muka zo zuwa ga khasa'is muka ce abubuwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake banta da su muka ce suna da yawa annabiyyu khasa'isun nabiyyi ko khasa'isun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kalima ta annabiyu ta zo cikin alqur'ani kalima ta annabiu ta zo cikin alqur'ani imamu nafi' yana karantawa da annabiu sauran ƙura kuma suna karanta da annabiyu malamai sun yi saɓani wasu suka ce da annabiyu da annabi'u duka ma'anarsu ɗaya suna nufin wanda ake ba shi labari waɗansu malamai suka ce a'a annabi'u daban annabiyu daban in an ce annabiyu shine daga annabuwa na ba yambu nabwatan shine ɗaukaka idar tafa'a domin akwai na ba yambu an gane ko wato idha hada akwai in an ka ce na ba yambu ya karkace abinda malaman zauri suke cewa na ba saifu takobi ya dakushi amma akwai na ba yambu idar tafa'a idan ya ɗaukaka sai sun ka ce to annabiyu daga annabuwa ne shine ɗaukaka alirtifa wannan kuma ma'ana ba ta da matsala domin Allah bai taɓa turuwa wani annabi ba wanda bai da kima bai da daraja sai dai ya zamanto bai da kima a idon kafirai saboda yana bayanin abinda yake bata musu da rai an gane ko yana hana su zalunci da girman kai a bayan ƙasa wanda za ku ga kafirai suna nuna annabawa ba kowa bane fir'auna ya ce annabi Musa kaskantacce ne Allah ya faɗa muna a cikin suratu zukhruf wa nada fir'aunu fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin kaga ya ce annabi Musa kaskantacce ne amma alhali shine kaskantacce dan haka za ku ga kafirai suna nuna annabawa ba su da komai ba su da dukiya ba su da yawan ƴaƴa su ba kowa bane da su da magoya bayan su wannan kuskure ne shi yasa kada kai mamaki dan kaji wani shina zagin malamai ko wani abu a an zagi annabawa an ci mutuncin annabawa an nuna su ba kowa bane to ina ga wanda ya gadi abin da sun ka bari wannan zai iya samun shi dan kaga wani yana zagin malamai kakkai mamaki bayan annabawa wanda suka fi kowa kima su ne sahabbai cikin sahabbai kuma sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zaka ga wadansu suna zagin su suna la'antar su suna tsine musu suna kafirtar da su to kai dan wani wanda ya kafirtar da sahabi yana jin tsoron kafirtar da malami ba zai ji tsoro ba domin mi domin sahabban nan sun fika ilimi sun fika daraja sun fika taimakon addini da iliminsu da dukiyarsu da kawunansu da rayukansu gaba ɗaya amma yau an samu waɗansu mutane tsageru cikin al'umma suna kafirtar da su Allah kai muni tsari to wasu malamai sun kace a'a kalima ta annabiyu tana nufin ɗaukaka annabi'u wato sai zaman to fa'ilun sun kace bi ma'anar fa'il ko bi ma'anar maf'ul in an ce bi ma'anar fa'il annabi'u shine mai ba da labari ko kuma annabi'u in an ce bi ma'anar maf'ul wanda ake ba labari to duka wannan babu matsala annabi ana ba shi labari annabi kuma yana ba da labari ƙur'ani kuma ya tabbatar da wannan ƙarshe kenan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul tahrim yake cewa wa iz asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yabba matarsa labari an gane ko qalat man anba'aka hadha falamma nabba'at bihi wa azharahu Allah alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'aha bihi lokacin da ya bata labari kaga ashe annabiyu yana iya zakwa mai ma'ana alfa'il mai bada labari qalat man anba'aka hadha tace wa ya baka labari kaga nan shi ma an bashi labari kidan babu matsala to ala ayyati hal dai waɗanga ma'anoni guda biyu babu matsala bai yiwa a samu annabi bai da kima bai da daraja sannan bai yiwa a samu annabi ba a bashi labarin abin da zai bada labari ba to lokacin da ake bashi labari kidan ya zamanto wanda ake ba labari lokacin da zai bada labari ya zamanto shine zai bada labari kinan sai zamanto bi ma'anal fa'il wa ma'anal maf'ul shi yasa idan baka karanci yare larabci da kyau ba baka san shari'a da kyau ba ka kan kanka in ka ji malamai suna bayani ka bari har akai inda ka sani kai magana domin zaka iya zuwa ka ce abu ba haka yake ba a dauko littattafan abinci ka iske kai kumya sai shedin ya ce ma a'a kakka dawo doge kai ce dai wanda kake nan haka nan kake ka ce ka kama halaka Allah ya muni tsari to yanzu mun samu khasa'isun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akwai mas'ala mai muhimmanci wadda da yawa daga cikin ɗalibai zaka ga suna kawo ta amma suna mata gurguwar fahimta shine in an ce annabi warbi kuma sai a ce ar-rasulu manzo to shi ar-rasulu kinnan fa'ulun ne amma bai da fi'ili sulasi a larabci ba a cewa ar-rasilu ko rasala sai dai a ce arsala ya aika sai zaman to ruba'i ne gare shi a cikin larabci bai da sulasi to amma inda matsalar take in an ka ce ar-rasulu manzo in an ka ce annabiyu annabi shin ma'anarsu ɗaya ko ko ba ma'anarsu ɗaya ba idan ma'anarsu ɗaya mun huta idan kuma akwai bambanci to mine ne bambancin za ku ga cikin littattafan ulumul qur'an idan ana koya muna karatu sai a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nubbi'a bi iqra ma'ana ya zan annabi da sura ta iqra domin isu ayoyi biyar na farko da suka sabka cikin suratu iqra ba su ce yaje yayi wa'azi ba an ka ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سوني آيوي بيرنا فرقون سكو فارس بكاء تكين القرآن كديبا تكين صحيح البخاري أباب بدء الوحي كذا قصة ونتكي مفصلة أن فيتشتا سيسوكا تيتو أنن يازان النبي سبو دا أني مسا وحي أما با أتي يجي يغام كوابا سيسوكا تي الرسول شيني منزو وندا أنكا تي ييوا أزي كينان أرسلا bi ya ayyuhal muddathir an tura shi ya zan matsayin manzo da sura ta ya ayyuhal muddathir saboda farkonta an ce ya ayyuhal muddathir ya kai wanda ya lulluka cikin abin rufa ko bargo ko mayafi da ita da ya ayyuhal muzammil an gane ko al muddathir asluhu al mutadathir al muzammil asluhu al mutazammil wanda ya lulluba sai an ka ce qum fa anzir a cikin suratul muddassir ka tashi kai wa'azi to tunda an ce ya tashi ya wa'azi ya zama matsayin manzo to wannan shine abinda da yawa daga cikin ƴan uwa za ku ga suna kawowa sai su ce annabi shine wanda an kai ma wahayi amma ba a ce ya ga ma koma ta shi ba manzo kuma shine wanda an ka ce tashi wa'azi wannan shine bambanci tsakanin manzo da annabi wagga magana duk da yake muna jin almajirai ƴan uwan mu suna faɗin wannan akwai kuskure cikin ta ta saba mu Qur'ani karara shi ko duk abin da ya saba mu Qur'ani ba a shakka a ce kuskure na ko ba haka ba a cikin suratul baqara Allah ya bayyana wannan magana ta su ba gaskiya bace ma'ana aya ta bayyana wannan abin fahimtar da suka dauka akwai kuskure cikin ta Allah subhanahu wata'ala yake cewa kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin mutane sun kasance al'umma daya waɗansu malaman tafsiri suka ce sun kasance al'umma ɗai akan tauhidi tun daga annabi adam alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammu taslim har zuwa annabi nuhu karni goma kamar yadda asar suka suka nuna daga ibnu abbas radiyallahu anhu kadiba cikin wato ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'thur na imam suyuti zaka ga asar da suke nuna wannan shekara dubu da an kai mutane suna akan tauhidi to ana na ana nan sai shirka ta bayyana waɗansu mutane sun yi aiki na gari mutane ne ana girmama su sai aka zo aka yi alama wasu alama wadda take nuna a rinka tunawa da su irin aikin da suka yi aka zo har aka yi gumaka daga nan sai aka ɗauki waɗannan kaburburan da gumaka ana bauta musu shedan yazo ce ai ku rinka waɗannan mutane suna da wani abu wanda sun kafi sauran mutane ya kamata a bauta musu shi yasa kuke ganin cewa bauta ma gumki ba abu bane wanda yau ne aka fara shi kuma shi yasa yau da gobe barin gumki cikin al'umma yana zaman tuwa musiba yau ƙasar america babban abin da sun kai na tunawa da yanci shine statue de la liberté yau shugaban ƙasar senegal abdullahi wad ya zuba kuɗi maƙudai miliyar biyu da miliyon ɗari biyar ga wani wato injiniya na ƙasar abin nan koriya ta kudu saboda a yi gumki wanda zai nuna ɗan afirka yana riƙe da ɗan shi yana nuna cewa alama ce ta 'yan afirka mutane ne masu ƙoƙari kuɗi miliyar biyu da miliyan ɗari biyar abincin mutum nawa ne an ka je an kasa cikin wannan hasara suna da yawa 'yan taliban da suka ɗauki mulki a ƙasar afghanistan sun iske manya-manyan gumaka sai suka ce to waɗannan gumakan ya kamata su rusa su amma da yake turawa makiyan Allah ba sa son duk abin da zai rubuta shirka sai suka ce a'a kas su taba su kaya ne na tarihin duniya idan aka taba su wane ne wane ne aka ce za a ba su maƙudan miliyoyi su bar waɗannan gumakan zaman su saboda manyan manyan gumaka ne suka ce a'a su sun yi son yarda Allah da duk dukiyar da bisa doron ƙasa suka sa aka sanya nakiyoyi aka tada waɗannan gumaka gaba ɗaya to don haka waɗansu daga cikin malamai kuma sai suka ce a'a kanan nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma ɗaya mi ake nufi da al'umma ɗaya al'umma akan shirka to duk da yake fassarar da suka yi ba a cewa kuskure ce amma ba ta kai waccan fassara ta farko ba domin daga zamanin annabi adamu alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslima har zuwa annabi nuhu al'umma ce guda akan tauhidi amma suka suka ce al'umma ce akan shirka to wannan yana tabbatuwa ne bayan annabi nuhu domin lokacin da ne shirka ta bayyana lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fara da'awa a makka mutane sun kasance al'umma guda akan shirka shi yasa Allah ce litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun to da haka sauran annaba sun iske mutane akan shirka amma dai wancan fassara ita ce mafi wato dacewa to sai Allah ce fa ba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin sai Allah ya tado da annabawa Allah ya tayo ya aiko annabawa malaman tafsiri suka ce anan za a kaddara kanan nasu ummatan wahida fakhtalafu mutane sun kasance al'umma ɗaya akan tauhidi sai suka yi sabani to kaga ga asar na ibnu abbas sun nuna an yi sabani an yi shirka wanda bai yarda da hadisi ba sai ce to kai kajiya cikin qur'ani wai wata kalima ce babu ta wai kuma a kaddara ta a'a ana kaddara wani abu cikin alqur'ani idan ma'anar ba ta tafiya sai da shi kuma wannan bai saba ma qur'ani ba domin a cikin suratu yunus ƙur'anin kanshi ya faɗi cewa saɓanin ya zo allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa ma kanan nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu mutane ba su kasance ba face al'umma ɗai fahtalafu sai suka yi saɓani to wannan kalimar ta fahtalafu ta cikin suratu yunus ita ce an ka fassara alƙur'ani da ita me kake so kuma bayan haka to fa ba'athallahu an-nabiyina allah ya turo annabawa sai ya ce mu bashirina annabawa suna bushara wa munzirina suna gargadi ashe cewa annabi an yi mai wahayi ba a ce ya gaya ma kowa ba wannan magana kuskure ta domin duk wanda anka ce zai bushara zai bushara ne zuwa ga wani duk wanda anka ce zai yin gargadi zai yin gargadi ne zuwa ga wani to ya za a yi ka ce annabi an ce an gaya mai magana ka shiga ma kowa wannan magana ba gaskiya bace to yanzu mun ji wannan to kenan menene bambanci tsakanin manzo da annabi waɗansu suka ce annabi ba a bashi littafi ba amma manzo an bashi littafi a wannan shi ma magana ba gaskiya bace domin Allah ce kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba Allah ya saukar da littattafai tare da annabawa ashe annabawan ba su littafi na alkitaba an ka ce amma ana nufin littattafai domin littattafan da Allah ya saukar ba littafi guda bane ko da dan qur'aniyu ne kake anan sai kai hattara domin nan alkitab aljinsiyya ce al al din nan kala kala ne suna daukan ma'ana kusan goma sha wani abu ka koma cikin mughnil labib an kutubil a'arib libni hisham al ansari kaga ma'ana al al al al ko ma'ana nawa take dauka nawa ka sani to sai yace alkitaba littafi in kace littafi guda Allah ya saukar kai ƙarya don annabi dawuda an bashi zabura wa ataina dawuda zabura annabi isa an bashi injila wa atainahu injila fihi hudan wa nur annabi musa an bashi at-taura to yanzu ai kace alkitaba an ba annabawa littafi daya kaga in kai wannan kai da kanka ka kare ta ma alqur'ani wa anzala ma'ahumul kitab Allah ya saukar da littattafai tare da su ashe annabi ma ana bashi littafi amma sai malamai suka ce babban bambanci tsakanin annabi da manzo abu guda ne shine shi manzo shari'a aka bashi tashi ta musamman amma shi annabi yana yiwa a ce yayi aiki da shari'a ta wani annabi wannan shine bambancin su amma ya ba magana muke son mu hodi ba mu tashi tsaye a'a mu tashi kawai mu watsi ina dalili kullun in zaka hodin magana dalili shi yake bambanta masani da wanda bai da sani kuma dalili ingantacce ba wai hujja ta banza da yuhi ba dalili kuma shi yake bambanta mai hankali da mahaukaci domin duk da mahaukata suna magana a duniya amma a kawo dalili nan na akwai matsala Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ma'ida yake cewa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur mu mun kasabkar da at-taura a cikin ta akwai haske shiriya da haske ba wai don saboda sauran littattafan Allah ba babu haske da shirya a'a nan ana magana ne kanta in ka ce babana ba yana nufin kai kadai ya haifa ba a'a kana son kai magana ne karan kan kanka fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu yahkumu biha waɗanda suke hukunci da attauran nan annabiyuna annabawa ashe kaga su annabawan nan suna aiki da attaura wannan ya nuna cewa ashe annabi ana iya cewa ya aiki da shari'a wani annabi ya kuma bi hannabiyuna allazina aslamu lillazina hadu nan ma malamai suka ce sai kai hatara na aslamu waɗanda sun ka miƙa wuya ga Allah an gane ko sai an ka ce lillazina hadu to yahkumu lillazina hadu ba aslamu lillazina hadu ba domin bai yiwa a ce annabi ya musulunta ga yahudawa domin musulunta ga halitta kafirci ne a'a suna yin hukunci ne ga waɗanda suke sun kace su yahudawa ne shi ne abinda ake ake son a ci dan kakka ka fassara cewa sun miƙa wuya ga yahudawa miƙa wuya ka ce ka musulunta gaba yahudi ko ma ba ma yahudi bane ai wannan kafirci ne annabi ibrahim Allah ce iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin balqis tace duk da yake sunanta bai tabbata cikin nafsi ba kuma babu nassin da ya karyata sai mu tsaya bakin nan qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaymana lillahi rabbil alamin ga Allah ne ake musulunta to wannan kenan ya nuna mana cewa bambanci tsakanin manzo da annabi shine shi manzo ana bashi shari'a ce ta musamman annabi kuma ana iya cewa ya aiki da shari'a wani wani manzo wallahu ta'ala a'lam wanda kuma bai yarda da maganar da mun ka faɗa ba ba dole bane ya kawo dalili in mun ga zashi yafi karfi sai mu dauka wannan kenan khasa'isun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzu mun yi bayani kan unwani sai mu shiga mu dauko su ɗai bayan ɗai gurgudun abinda hali ya babu abu na farko daga cikin wato khasa'is na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam abubuwa da yake banta da su shine alqur'ani mai girma alqur'ani mai girma babu wani annabi wanda an ka ba qur'ani kuma babu wani annabi wanda zai zo bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a bashi wani littafi ko alkur'ani babu shi babban ni'ima babban abin da yake bambanta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sauran annaba shine alkur'ani an bashi babban littafin da babu wanda an kaba irin wannan littafi maganar Allah ta ƙarshe wadda da ɗimin-ɗiminta ita ce ta ƙarshe mun ka samu shine alkur'ani attaura ta riga ta wuce injila ta riga ta wuce alqur'ani shine zance sako na Allah wanda da dimi-dimin shi an ka turo shi zuwa ga al'umma zuwa ga mutane su yi aiki da shi to alqur'anin nan in mun ce zamu yi bayani kan shi sai su bahin tayi ba mu kare ba amma dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi na Abu Huraira wanda da cikin sahih al-Bukhari yana cikin sahih Muslim yake cewa babu wani annabi face an bashi abinda ma amana alaihi albashar abinda mutane suke imani da shi ko wani annabi za a bashi mu'jizoji wasu mu wasu mu annabi Musa an bashi sanda ko ba haka ba sannan kuma an bashi wato abin nan eh sanda sannan kuma hannun shi ya zama to mu'jiza kuma an bashi at-taura mu'jizar da ta dace a zamanin shi a gane annabin Allah ne kun ga a zamanin annabi Musa abin da yake ci shine sihiri fir'auna ya gayyato masu sihiri da an ka buga su suka fara yin imani don sun gane cewa tabbas abin da yazo da shi ba sihiri bane zamanin annabi Isa abin da yake ci inji malamai shine likitanci likita ya bada magani to sai kuma Allah ya ba annabi Isa ta yadda matacce an tabbatar da duk likitan duniya bai iya tayar da mutum in ya mutu sai ya fiddo mutum daga cikin kabarinsa ya ce wa uhiyil mauta bi iznillah ina rayar da matattu da izinin Allah to amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a zamanin shi yake ci shine kwarewa cikin magana larabawa mutane ne waɗanda sun kware cikin zance sun iya magana duk yadda ka iya magana a duniya suna gabanka to sai aka ba shi babban mu'ujizar shi shine alqur'ani alqur'ani to ƙur'anin nan da aka bashi ba wai mutanen zamanin shi ba ko larabawa a'a an ƙalubalanci duniya ne da shi gaba ɗaya don a nuna mu'ujiza ce mu'ujiza annabi musa ta tafi yanzu babu ta a taura an caccanza waɗansu abubuwa dama allah ya ce malamma a taura su tsare sun ƙiya sun amshi kuɗin kayan miya sun tahe su to shi kuma alƙur'ani da ya zo shi ne mu'ujiza ta ƙarshe in Allah ya bari an ka taɓa ƙur'ani kenan gaskiya za ta ɓaci in an zo ƙiyama mutane suna iya cewa a'a an canza wurare kaza Allah ba mu gane ba ne sai Allah ce a'a to yanzu mu ne za mu tsare alƙur'ani inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun Allah ce mu muka saukar da ƙur'ani kuma mu za mu tsare shi kan ba ku bakan ku wahala duk wanda yake son ya taɓa ƙur'ani a bar shi sun jarraba tun zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan alƙur'anin da an ka kalubalanci duniya da shi ba a ce an kare ba a'a har gobe wanda yake son ya kawo irin alkur'ani an bashi dama duniya ta kasa ana ta yin qur'ani na ƙarya rubutun tsararre na karanta shi tsararre na amma yanzu da yau musulmi sai kaga an ce an rubuta wani qur'ani 2006 America ta kirkiro wani qur'ani suna ne furqanul haqq ya bace kwanakin nan kuma sun bugo wani qur'ani musallasu tauhid wai musallaf kaga uku saboda sun ce Allah uku na wai kuma sai sun ce musallatu tauhid Allah uku kuma Allah gudana kaga wannan kristanci ne ya bace tayi suka suna wahala to anan mu'jizan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga cikin khasa'is kin shi an bashi alqur'ani alqur'ani mai girma kuma littafi shari'a ce wadda wato wanda babu radda zai kare aiki abu na biyu sai an ka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shari'a wadda take shamila shari'a shamila wadda ta game komi da komi khalida tabbatatta ba a sake turo wani annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salihatun li kulli zamanin wa makan wadda ta dace da kowane zamani ta dace da kowane wuri ta dace da kowace al'umma ta dace da kowane jinsi da tsari na rayuwar da ake tafiya akan shi ba yadda za a yi a ce akwai al'ummar da ba ta yi aiki da shari'a musulunci ƙarya ne babu ta to amma daga cikin kurakuran da ɗaliban ilimi suke yi sai ka ji sun ce wanda ya zo da addinin musulunci shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan magana kuskure ta da yawa daga cikin malamai masu wa'azi zaka iske suna cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yazo da addinin musulunci annabi Isa shi yazo da kristanci annabi Musa shi yazo da yahudanci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yazo da musulunci waye ga maka wannan magana ba gaskiya bace ta saba mu kuma alqur'ani duk annabawan Allah gaba ɗaya abinda sun ka zo da shi shine addinin musulunci domin shi addinin musulunci shine tauhidi amma shari'a tsakanin wani annabi da annabi ita ce take bambanta wani sai ce to ga magana sabon magana ce a ba sabon magana bace baka hankalta mu qur'anin bane shi yasa manzo sallallahu alaihi wa sallam ce wato annabawa kamar abna'u allatin kamar matsayin wato yan uba suke nan yana bada misalin su ne in an ce abna'u akhyaf sun kace yan uwa na wajen uwa abna'u allat sun kace yan uwa na wajen uba mi yake son ya ce iyayensu kamar yanzu an ce yan uba ai yana yiwa mutum ya zama to yana da mata hudu ko wace tana da diyanta amma kuma baban su guda ne to annabawa suna da shari'a daban-daban amma tauhidi na addinin musulunci guda ne shi yasa cewa akwai annabi wanda ya zo da wani addini ba musulunci ba ne ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne duk annaba da musulunci sun kasu to amma ina hujja ba mu son mu faɗi magana babu hujja don waɗansu kullun abin da suka zo in sun kaji baƙon abin da an ka faɗi wanda ba sani ba sai su ce ba haka nan bane a'a hujja aka so to bari mu baka hujjoji cikin alkur'ani wanda suka nuna ma duk annabawa musulmi na farko annabi nuhu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratu Yunus watlu alaihim naba'a nuhin idh qala liqaumihi يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنذرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين كاجا النبي نوح يتي أن أمرتشي شكسة تشكي مسلمي ليكينا نقبا سيمزوزوغا النبي إبراهيم النبي إبراهيم مسلميني الله يفعل ونن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين النبي يوسف مسلميني يتي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين النبي سليمان مسلميني بلقيس ميتتي قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت أسلمت مع سليمان لله رب العالمين سننكما النبي يعقوب da ‘ya'yansa musulmi ne, Allah ya ce wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ko ƙira'a ta nafi wa ausa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bani ya inna Allah hastafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun annabi Isa musulmi ne التي فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون أتكين سورة المائدة كما بأننا مسلمون أكوين نون قد أبيو كيما هرد القرآن تون النبي نيبا يبزود مسلم تيبا بابش دو annabawan Allah da addinin musulunci sun kaso kaji Allah ya ce a cikin suratul abin nan cikin suratul baqara qulu amanna billah wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbat wama utiya musa wa isa wama utiya an-nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun a cikin suratul ali imran haka ya maimaita qul amanna billahi mai harda alqur'ani a cikin suratul baqara qulu a cikin suratul ali imran qul amanna billahi wama unzila alaina a cikin baqara wama unzila ilaina وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم أتكن بقرة وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون سي الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين duk wanda ya rike wani addini ba musulunci ba aikin banza yake yi dan haka kace kana yahudanci ko kristanci a'a babu annabin da ya zo da kristanci babu annabin da ya zo da yahudanci babu duk addabawan Allah da musulunci sun ka zo waɗanda ayoyin alkur'ani ne to anan mun ƙare da wagga matsala sai matsala ta biyu sai wani ce maka to ai an ce cikin qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine farkon musulmai a cikin suratul al-an'am Allah ya ce kace qul inni umirtu an akuna awwala man aslam kace an umurce ni in zamanto farkon musulmi a cikin suratu al'an'am ƙarshenta sai kuma ya faɗa cewa ya aikata abin da an ka umarce shi ƙul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ni ne farkon musulmi sai ce to kai kajiya nan kuma an ce shi ne farkon musulmi kuma alhali duk annabawan ga da mun ka jero dukkan su kuma an ce musulmi ne to kenan cikin qur'ani akwai kuskure a'a baka sa alqur'ani bane nan yadda za a ba da amsa sai a ce akwai abin da ake kira awwaliya mutlaka da awwaliya muqayyada in an ce awwaliya mutlaka ana nufin na farko gaba ɗai wani lokaci ana nufin na farko a wani lokaci ko a wani zamani a ko a cikin wata al'umma misali idan an ka ce mutum ya zo na farko a ƙasar Nijar ba shi ke nuna ya zo na farko ba a ƙasar Afirka in ya zo na farko a kasar Afirka a kasashen Afirka ba shi ke nuna ya zo na farko a duniya ba sai an ce ka zo na ɗaya a duniya shi ke nuna mutlak duniya gaba ɗaya amma da an ce wani shine na farko a garinsu ko a unguwarsu ko a jiharsu ko a ƙasarsu wannan ba shi ke nuna ya game komai da komai ba to nan da ya ce inni umirtu an akuna awwala man aslam an umurce ni in zamanto farkon musulmi min ummati a cikin al'ummata shine farkon musulmi a cikin al'ummarsa ya za mu gane wannan wani na ita to shi bai da wannan ba sai mu ce abu ne mai sauki a cikin suratu al-a'raf akwai irin wannan annabi Musa lokacin da ya nemi ya ga Allah Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul a'raf yake ba mu labari wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 layla wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin wa lamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayka قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين annabi Musa ce wa ana awwalul mu'minin shine harkon mu'minai to in kace annabi Musa shi harkon mu'minai don annabawan sun gaba sun ka sun ka gabace shi kafirai ne a'a awwalul mu'minina min ummati ni ne farkon masu imani a cikin al'ummati sunan shi awwaliya muqayyada muqayyada muqayyada kai kokari ka san karatu kafin ka bayyana saboda makiya suna kewaye da kai in ka shiga gidan radio ba kai karatu ba ka halaka kanka in ka shiga gidan tele ba kai karatu ba ka halaka kanka dan makiya suna jin ka suna nan suna tattara kurakuranka idan da za su yi ma zama guda kana tashi aiki gaba daya a bare kuwa mutane to Allah ya kyauta ala ayyati hal kenan tanan zamu gane cewa da an kace farkon musulmi ana nufin a cikin al'ummarsa shine abin da ake son a ce mun fahimci wannan da kyau ko to eh daga cikin khasa'is na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine cewa wato shaidarsa ta zamanto daidai da shaida halittu gaba daya ma'ana idan an ka ce shaidu a yana bukatar shaidu su zan biko to za a yi shaidu ranar tashin alkiyama idan aka yi shaidu ranar tashin alkiyama kaf sai a ƙari annabawa da waɗanda sun ka gabace mu za a tambaye su an isar da sako zuwa gare ku suna iya su kare ta kafirai na dama suna iya yin karya wanda ya karya duniya har lahira ganin shi kan in ya karya shi na iya ta yau Allah ce yau mai ba'athuhumullahu jami'an fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala shay thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin sai ce ba isa musu da sako ba annaba su ce mun isar da sako sai a ce waye ya shaida ku sai su ce al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ku kuna yin shaida kan su mu ce eh mi ad dalilin ku cikin Qur'ani Allah ka ba mu labarin cewa annaba sun isar da sako magana ta kare to yanzu sai mu yi shaida ga al'ummomi gaba daya ku ko sai a to za a yi shaida akan ku to wa zai shaida akan ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi shi kadai zai yin shaida bayan duk al'ummomin duniya sun koma kote daya da mu mun yi shaida ga annabawa kafirai an yi shaida a kansu mu kuma mun yi shaida ga annaba an maida gehe sai a ce to ku kuma wa zai yi shaida a kanku mu ko manzo sallallahu alaihi wa sallam shi kadai zai yin shaida ga al'ummar duniya gaba daya akwai hujja ko babu kan mu hudu magana babu dalili akwai hujja Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida litakunu shuhada'a 'ala nas dan ku zamanto masu shaida akan mutane kun yi kun kare wa yakunar rasulu alaikum shahida shi kuma manzo ya kasance mai shaida akan ku duniya gaba ɗaya kaf tun farkon ta har ƙarshen ta shi kadai zai shaida akan ta to daga cikin kuma abubuwan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake banta da su shi kuma wa zai mai shaida shi ko shi kadai na Allah zai yin shaida akan shi Allah ce wato abin nan wakafa billahi shahida Allah ne zai shaida akan shi lakin Allah ya shahadu bima anzala ilaik anzalahu bi ilmi Allah zai yin shaida akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya isar da sako shi yasa ranar hijjatul wada wada yace Allahumma fashhad Allah kai shaida don babu wanda ya sai shaida akan shi mun fahimci wannan da kyau daga cikin abubuwan da yake banta da su sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah yayi rantsuwa da rayuwarsa Allah subhanahu wa ta'ala ce la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahu Allah yana rantsuwa da rayuwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma mu bai dace mu yi rantsuwa da rayuwar wani ba ko da ta manzo ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai mu yi rantsuwa da Allah man kana halifan falyahlif billah daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake banta da su an bashi izini idan mace ta ce tana son ya aure ta ce na son ta an bashi dama ko babu sadaki na ya aurenta dalili kuma ayata alqur'ani ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayk wa banati ammika wa banati ammatik wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiy in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin Allah ya kibance shi da wannan daga cikin abubuwan da Allah ya bashi an bashi dama yayin fiye da mace hudu muna an ce fanki huma qabalakum min nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a da bakin hudu an ce a tsaya shi yasa wani sai ka ji ya to mai tawilin qur'ani sai ka ji ya ce an ce mathna bibbiyu kenan ai mata hudu wa thulatha ka ƙara ba a ce au thulatha ba wa thulatha da uku uku sai su zan goma wa ruba'a da hudu hudu kenan sha takwas ya ce to Allah ya ce kuwa shi mata sha takwas in kana iya saboda bai san larabci ba bai san qur'ani ba amma da ya zo wajen fassara cikin suratu fatir sai ya ce alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'a sai ce mala'iku suna da fikafikai masna bibiyu kenan kore mala'iki na da fikafike biyu kaga bai ce hudu ba wa thulatha sai ce da mala'iku masu fikafike uku uku bai ce shidda gare su ba wa ruba'a sai ce hudu hudu bai ce takwas takwas gare su ba kuma nan bai ce a'a ba duk an hada mu mala'iki guda su sai ce yazidu fi khalqi ma yasha Allah yana ƙara abin da yaso kuma wayan kusu yana yana ragewa zamu kaddara shi domin Allah yadda ga dama yake yi fa'alul lima yuridu ni to amma anan ya an kai sai kace can nan nan kace a hada bibiyu can kuma sai baka hada su ba kaga akwai son rai anan sannan abu na gaba a ƙarƙashin wannan sai an ka cire fikafikan mala'iku sai an ka cire kawai sallah ake nufi kaga masana biyu sai an ka ce sallar subahin to ai sallar subahin ba raka'a hudu gare ta ba wa thulatha da uku uku sai aka ce sallar magriba to ai magriba ba raka'a shidda gare ta ba wa ruba'a hudu hudu sai an ka ce az-zuhr da al-asr da isha'i to ai nan kuma hudu hudu takwas ne kidan ya an ka sun ka zan haka saboda akwai son bin wata hanya wasu kuma sai sun ka ce a ai mata ma Allah bai ce ai yakan cewa fankihu ma qaba lakum ku aure abin da kuka so wannan ma wai sunanta mutlaqu ka aure mace 160 in kana so amma bayan ya ce masna wa thulatha wa ruba'a to shi masna wa thulatha wa ruba'a ina ka kai shi shi yasa ku kya malamai waɗanda suke da tawili da son rai wani kuma ce a'a haramun ne a ƙara mata guda ta yi halatta ka aura an ka ce ni yace to ai qur'ani ya faɗi an ce fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan in ba ku iya adalci ku tsaya ga guda to Allah ya ce ai ba ya adalci walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa ba ku iya adalci Allah ce abada saboda bi saboda a biya ma turawa son ransu ga munan da mata ga zawaru sun yawa a ce kowa su tsaya da mata guda shikenan sai zina ta yaɗu cikin al'umma babba abin da ake so kenan zina ta yaɗu cikin al'umma idan ba za mu aure su ba shi ba ture shi na iya mace ɗaya ya karuwa ɗari ba abin da ya sha mishi kai to amma mu ko kasashen mu ya zamu yi a'a wannan auren dole na mu yi kokari mu ga yadda zamu rufa maka mu asiri don duniyar ga da muke cikin ta ba mun zo mu ne don mu tabbata a cikin ta kuma kowa yana so ya samu zurriya tayyiba kowa yana so ya samu zurriya tayyiba duk da annabawa ta hanyar halatta ne an ka same su ta hanyar aure amma an ka ce ba za a yi auren ba to ina za a samu zuriya mai tsarki babu amma sai a zo a bar mutane su rinka biyan yan mata a rinka karuwanci amma sai a ce a aure ya kamata kowa ya tsaya ga mata guda adalci wanda ba za mu iya ba shine cikin son rai kaje yadda kake son wane ko cikin ƴaƴanka ko cikin mutane bai yiwa kaje yadda kake son kowa ko ne haka kake son shi amma adalci na bada abinci na ɗaki na gida wannan abubuwa ne wanda muna iyawa dan haka mallaman da suke bin turawa ko suke bin tsarin turawa su ne suke ka irin waɗannan a cikin kasashen musulmai kuma za su gane kurinsu don babu abin da bature da baka wanda Allah bai baka shi ba in ka te ka bi turawa halaka za ka yi Allah kai muna tsari to ala ayyati hal an ba shi dama yayi mace hiye da nawa hiye da hudu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kenan daga cikin abubuwan da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake banta da su wanda kowa bai da su a duniya shine cewa Allah ya ba shi damar da cewa ko ya mutu matan shi babu wanda ya sai aure su in kai a shugaban kasar duk duniya in kai a sarkin mallaman duk duniya in kai ka fi kowa kuɗi duk duniya in ka mutu matanka halatta na aure su kuma sun saku ba tare da ka ce ka saku ba ba a bukatar sai ka saki abinda ɗaya aka jira idda ta ƙari ka gama waki Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul ahzab yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina ina walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadith inna dhalikum kana yu'dhi an-nabiyya fayastahi minkum wallahu la yastahi min al-haqq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab ko fasaluhunna min wara'i hijab kamar yadda wato ibn kathir ya karanta da imamu wato hamza da kisa'i fasaluhunna min wara'i hijab sai ce zalikum atharu liqulubikum wa qulubihin wama kana lakum an tu'zu rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada ba a auren matan shi bayan ya mutu Allah ne ya bashi wannan keɓanta amma wanda duk ba shi ba bai da wannan shi yasa malamai suka yi sabani shin mace idan mijinta ya riga ta mutuwa to sai ta yi auren namiji ɗaya ko fiye da ɗaya shin a aljanna tare da wa za ta zama za ta zama ne tare da mijinta na ƙarshe ko ko na farko ko na tsakiya ya za a yi waɗansu malamai suka ce a'a miji wanda yake na ƙarshe shi za ta zauna da shi shi yasa Allah ya hana a auri matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya mutu kaga wannan akwai raddi cikakke ga dan shi'a domin mi domin su matan shi ne a aljanna shi yasa Allah ya ce ba a da izinin a aure su kai kuma ka ce a'a su yan wuta ne to ba mu sani ba aljanna ta ka ce kuma Allah bai gaskiya ko ku kai na zaka gaskiya mu dai mun bi Allah to anan abin da ya kamata mu fahimta anan waɗansu malamai suka ce a'a mace za ta zauna ne da mijinta wanda ya fi ɗaukaka domin a aljanna mataki mataki ce kenan in an ka kai ta aljanna mijinta na farko ya samu babban matsayi mijinta na ƙarshe ya samu ƙaramin matsayi to da za ta zauna alhali ko Allah ya ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay kullu imri'in bima kasaba rahim domin Allah ce idan ka yi imani kana da babban matsayi ɗiyanka sai Allah ya ɗaukaka su in sun yi ma sun yi imani in kana hawa na goma suna hawa na biyar sai a kai su can falala ce ta Allah subhanahu ta'ala akwai saɓani amma dai abinda da yawa daga cikin malamai suka fi rinjaye suwa shine mace za ta zauna ne tare da mijinta na ƙarshe shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya haramta a auri matan shi bayan shi kuma babu wanda isa yi wannan ‘yan uwa musulmi saboda lokacin mu yana tafiya daga cikin abubuwan da Allah ya keɓance annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da su wanda wato ba wanda zai samu zai samu irin wannan in ba shi ba akwai hadisi wanda yake ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim za mu tabo daga ciki hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim na jabir ibn abdullah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa أوطيت خمسا لم يؤطهن أحد من الأنبياء قبلي الله يا باني أبوه غدا بيار باب وني النبي وند الله يباسو تو أنان sai ka fahimci wani abu mine ne kamata a fahimta ba wai yana nufin baki waɗanda biyar Allah ya bashi ba nan yana magana ne akan waɗansu abubuwa saboda akwai wanda yake son sai ya ƙaryatar da hadisi ya ce to ka jina an ce abu biyar kuma an tashi zanawa sai a zana falalolin shi masu yawa a'a nan yana bayani ne kan waɗanda suna daga cikin abubuwa guda biyar waɗanda ba taɓa wani ba sai ce baka to cikin wani hadisi kuma an ce hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin sunan Ibn Majah ya ce fuddiltu alal anbiya bi sittin an fifita ne akan annabawa da abubuwa guda shidda sai ce to nan biya an kace an ce shidda ai bai ce su kadai ba a'a yana bayani ne akan wasu abubuwa da aka bashi annabawa waɗansu ba mun fahimci wannan sannan kuma da ya ce fuddiltu an fifita ni sai ce maka to kai kajiya nan annabi ya ce an fifita shi kuma wasu hadisi sai an biyo an ce aya annabi ya ce kakku fifita ne akan annabawa kenan magana ai ƙarya ce a'a baka fahimci inda an ka dosa ba Qur'ani ya faɗi an fifita fifitawa wannan daga wajen Allah take amma ba a son alfahari Allah subhanahu wata'ala da kanshi ya fifita annabawa sashin su akan sashi ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داوود زبورا a cikin bakar yace tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd to amma me yasa ce ka afifita shi akan sauran annabawa rikici na an kai tsakanin musulmi da kafiri ba yahude ya nuna annabi Musa yafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ko wannan sahabi ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yafi rikici ya tashi har musulmi ya mare wancan da aka zo wajen shari'a sai ce mishi kada ku fifita ni domin hanya ce ta kokarin kaskantar da wadansu annabawa sai ka karanci asbabu wurudul hadith imamu suyuti ya littafi akan wannan to amma wasu malamai suka ce a'a hadisan da suke nuna cewa kakku fifita ne akan misali Yunus bin Matta a'a yana son ya nuna tawadu mai girma ba sai ya nuna shi mai girma bane za a gane shi mai girma ne babu wata matsala to anan sai mu gane Allah ya fifita waɗansu akan waɗansu wannan kuma da imani ne da aiki ake samun fifiko ba wai don saboda tun kaho baka ce ka haikowa ko shugaban bahukatan duniya sai ce ya haikowa mi za yi ai ba magana aka bukata ba ina tsoron Allah ina imani ina aiki kuma in kana da tsoron Allah ai ba kai zaka cewa ba kai kana da tsoron Allah fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bi taqa to sai ya faɗi daga cikin abubuwa a cikin waccan riwaya ta ibnu majah sai ce utitu jawami al-kalim an bani jawami al-kalim ma'ana magana ɗan kaɗan wadda take tana kumshe da ma'anoni masu yawa sai ka iske wani hadisi guda za a ɗauka sai a rubuta littattafai akan shi saboda ma'anar da shi ka ɗauka tana da yawa a riwaya ta ibnu majah amma a cikin hadisi wanga na cikin sahihul bukhari da muslim sai ya faɗa daga cikin abubuwan da aka ba shi waɗanda ba a ba wani annabi ba an gane ko lam yutahunna ahadun min al'ambiya ya kabli sai ce nusirtu bin ru'bi masirata sha Allah ya an taimake ni wa zai taimake shi shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce an taimake ni da tsoro tsakanina da makiyina akwai wata guda kun san babu makamin da garuguza garuguza makiyi irin tsoro mutum na iya finka makamai amma idan ka Allah ya samu tsoro sai ka rinjaye shi domin makami ba shi ga yaki ba zuciya ita ga yaki shekara ashirin amurka ta tana yaki a kasar afghanistan ta fi 'yan taliban makamai ta fi su na'urori da jiragen sama da komi amma sojan amurka matsoraci na yana yaki na shi jiran a bashi salar ya koma can ya samu karuwa amurka su yi rayuwa shi ko sojan afghanistan babu ruwa ne da salar sai ya yi kwana nawa bai ci abinci ba amma in ya kawo hari kan bara shi kai shi yasa ƙarshe sai da wannan ƙasar ta rinjaye Amurka saboda zuciya ita ta ga yaƙi ba makami ba to nusirtu bin rubi masirata shahar tsakanin wata ɗai tsakanin ta tafiya wata ɗai sai Allah ya jeho tsoro sai su wace shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cewa wato abin nan da an kai yaƙi na abin nan badar yace shi zai je ku tsoro a cikin zukatan kafirai idh yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum fasabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'b zan sanya tsoro a cikin zukatan kafirai bal ma Allah ya hadi dalilin da yasa yake sa musu tsoro saboda ba musulmi bane duk mutumin da yake shirka to sai kaga tsoro ya mai yawa yanzu mutumin da bai yi imani da Allah ba da ya ga kadangare ya baya gaban shi ya wuce sai ce kai har kaga sai na tsina binciko ina mahari na dalili kadangare eh shi yasa Allah ce sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana duk yadda kuke ganin kafiran nan suna cikin aminci wallahi mun yi zama cikin aminci ba mu tsoron talauci idan suka tsoron talauci ba mu tsoron aka muna hari gashi ana kashin mu ruwa amma su mutum guda ɗaya an kashe sai duniya ta jiya da an yi kabbara suna wacewa kiran sallah ta da musu da hankali ya kai babban abin da yasa sojojin Rasha sun kabar Afghanistan kiran sallah babban su general da an yi kiran sallah asuba sai hizabura karshe sun kawace sun kasance inda sun kai to daga ciki tsoro sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace to kuma waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura Allah ya bani kasa ta zamanto masjidan wurin sujada فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي مسجدا wurin sujada wa tahuran da kuma abin tsarki malamai suke cewa to wannan yake nuna cewa al'ummomin da ba a yarda su yi sallah ba sai a mi sai a cikin masallaci amma mu ko gona kake an kai kiran sallah kawai sai kai arwallaka kana cikin kunya kace ku yi sahu ai sallah sannan kuma in babu ruwa a yi taimama in ma akwai ruwan sanyi ya yi yawa ba a iya amfani da ruwan shikenan domin rasa ruwa akwai hukuman akwai takdira akwai rashin ruwa hakikatan an rasa ruwa babu su akwai hukuman hukumci ne a yanzu babu ruwa an ce to yanzu bido guda na ruwa ko buta ta ruwa jikka biyar waɗiyar da ita akwai su amma babu su ko ba haka nan bane haka da wakalla za alibi an shiga cikin sahara in an ce ba ka yi wallahi ba kai don ka san bakin yan ruwan da gare ka in ka shige su mutuwa ka kai dole da za ka yi taimawa cikin sahara in ko kace kai aron da ruwanka mutane za su baka kashi don in ka shanye naka ka bata su nasu na za ka tabawa kinan kara baka kashi ai ma ai ma ai ma na dubi dubiyayya ko ba haka ba to dan haka ashe wagga al'umma Allah ya ba ta dama ta yi taimama sannan kuma Allah subhanahu wataala ya ba ta duk inda take ayi sallah bal ma malamai suke cewa fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah in an ka tafi cikin daji an ka rasa gabas wasu mallamai sun ka ce to yadda za ka yi kai sallah hudu ka dibi nan in azhur ta kai raka hudu ka dibi nan kai hudu ka dibi nan kai hudu ka dibi nan kai hudu kuma haka na ba an ka ce a'a fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah in alqibla tabbace ai kirdado in an yi sallah Allah ya karba in ba al'umma ba ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya samu wannan almuhimmu dai waju'ilat lil ardu masjidan wa tahura an sanya min kasa ta zamanto wurin sujada gare ni da kuma abin tsarki ko abin da ke saman kasa domin akwai kasashen da ba a kai ga kasa kankara ce to shi kenan sai su yi amfani da kankara su yi waya to taimama da ita akwai magana mai yawa karkashin wannan to sannan kuma bayan wannan daga cikin abubuwan da an ka ba manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ya ce wa uhillat liyal ghana'im an halatta mini ganima can al'ummomin da ba halatta musu ganima ba hadisi na sahih bukhari da muslim na abu huraira wani annabi ya je ya yi yaƙi to in sun kai yaƙi sai allah ya turo wuta ta zo ta ɗauke dukiyar sai an ka zo wuta ta zo ta yi kewaye ba ta ɗauka ba an ka gane akwai wanda sun kai sun ka ɗan zuwa wani abu aka bincika sai da aka gano su amma saboda rahama ga wagga al'umma don dukiya fitina ce sai an ka ce to an halatta ganima har allah ya bayanin yadda za a rabon ganima shina daga cikin abubuwan da Allah keɓance manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da su to amma ko wanda zai mamaki ce to ai an ce wa uhillat li an halatta mini babu matsala in an halatta mishi an halatta ma al'ummar shi babu wani matsala mai neman kuskure to sannan kuma wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa annabawa an kasance ana tura su zuwa ga mutanen su keɓantacce annabi wato Isa an tura shi ne zuwa ga bani Isra'ila shi yasa yake cewa ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tura shi ne zuwa ga al'ummomin duniya gaba daya da baki da fari wa bu'ithu ila nasi kaffa kadiba cikin fathul qadir na imamu shaukani kalima ta kafa daga kaffa ne asalinta shine abin da ya kame amma kafatan tana nuhin gaba daya ismul fa'il ne na kaffa amma ta tashi daga wancan kamewa ta koma tana nufin gaba daya duk ta shafi mutane mun fahimci wannan da kyau to kuma menene dalilin mu don magana ce cikin hadisi a riwaya ta Abu Hurairah da cikin sahih Muslim tun daga riwaya ce ta Imam Bukhari da Muslim ta Jabir ibn Abdullah riwaya ta abin nan abu huraira cikin sahih muslim sai ya ce wa ursiltu an tura ni kaga wanga wa bu'istu an gane ko an aiko ni wa ursiltu ila al-khalqi an tura ni zuwa ga halittu nan yana nufin mutane kafatan gaba daya to abin da ya kamata mu gane anan shine cewa menene bambancin annasi da al-khalq in an ce annas tana nufin mutane to amma riwaya wagga ta musulunci ta ce ilal khalqi zuwa ga halittu akwai sirri a ƙarƙashin wannan yanzu abinda zamu farawa da shi annasu mutane a'a Allah ya faɗa wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a waɗanga ayoyi suke nuna cewa an tura annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga mutane gaba ɗaya to amma wagarewa da ta ce ilal khalqi menene sirrinta akwai sirri saboda mi saboda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saƙon shi ya shafi har aljannu har aljannu ya shafe su mi addalili ba son ramu da mukawuwa ba kuma cikin suratul ahqaf وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه ويهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم كما تكن سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا to sannan sai malamai suka yi sabani shin wai su aljannu suna shiga aljanna ko ba su shiga aljanna magana ce an ka ce to kaka aka ce to ayoyi suna nuna an cikin aljannu babu manzanni amma kuma duk manzon da an ka turo zai iya shafar waɗannan in sun kai imani don Allah zai ce a cikin suratul an'am ya ma'ashar aljinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum ashe manzanni ba su zo muku daga cikin ku ba sun ka ce wato ana nufin daga cikin mutane domin ba a turo manzo aljani to amma a nan yanzu mun ji shin za su shiga aljanna ko ba su shiga aljanna ba lalle sun ce wanda duk yayi imani Allah zai tsare shi wa yujirkum min azabin alim to amma Allah ya faɗi cewa su da kansu sun faɗa su aljannu wanda duk bai yi imani ba wutar jahannama za shi wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada wa ammal qasituna fa kanu li jahannama eh hataba to tunda ko suna shiga wuta wanda ya imani ya kamata ya shiga aljanna ko ba haka nan bane wani sai ce kai shi duk wanga bai yarda da shi ba an dai ce dai suna shiga wata amma aljanna bai je bai je aya ba bai je nasi ba bai je hadisi ba bai yarda wannan ba to ga aya sai aljannu Allah yake ba da labari cewa da Allah subhanahu wataala ya faɗi matan aljanna sai ya ce lam yatmithunna insun qablahum ya ce wala jan kenan su aljannu suna da bata nasu shi yasa Allah ce su matan aljanna babu wani mutum wanda ya taba shafe su balle aljanni don in aljannin bai shiga aljanna ba a cewa bai shiga ma balle shafe su ba magana ce ake yi sannan kuma sai Allah ce wali man khafa maqama rabbih jannatan sai ce mi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban kaga jannatan suna da aljanna sai ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma rabbikuma inna ana nufin mutane da aljannu nassi da ya karar a cikin alkur'ani don haka in baka san mas'ala ba ka kauce kamar malamai su yi bayanin mas'ala a ilmance ba tare da wato ta da jijiyoyin wuya ba in ji yan jarida suke cewa ta da jijiyoyin wuya to a nan an tura manzo sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga alshi yasa ce ilal khalqi kaga nan in yace ilal nasi mutane aljannu ba su shigo ciki amma in yace ilal khalqi zuwa ga halittu ai su ma aljannu halitta ce ta Allah subhanahu wataala dan ya ce khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar su ma halitta ce Allah subhanahu wataala halice su mun fahimci wannan da kyau sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa khutima biyan nabiyuna an liƙe annabawa da ni bai ce manzanni ba domin mi domin in yace manzanni ana iya samun annabi amma in yace an cika ni ne cika makon annabawa to bai yiwa ma a samu manzo dan mun yi bayanin wannan dukkan manzo annabi ne amma ba dukkan annabi an manzo ba mun fahimci wannan dukkan annabi dukkan manzo annabi na domin an bashi shari'a kuma an ce ya isar da sako amma annabi ana iya bashi dama a ce shi aiki da shari'a wani manzo to shi ce ce wa khutima biyan nabiyun an ni ne cika makon annabawa ‘yan uwa musulmi a nan abin da ya kamata mu fahimta, aya ta alkur'ani ƙarara ta zo ta bayyana wannan a cikin suratul ahzab ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin a ƙira'a ta imamu asim sauran ƙura sun karanta wa khatiman nabiyyin sannan wato imamu nafi ya karanta annabiyin da alhamza bayani ya gabata akan bambanci tsakanin annabiyu da annabi shi ne cikamakon annabawa amma sai aka samu waɗansu makannata sun kace a'a khataman nabiyina da khatiman nabiyina ba daga khatama bane abu an liƙe shi wai khatiman nabiyina shine kawa annabawa daga al-khatam ne shine wato zobe shi ke nasu sun ka ce ai ana samun annaba bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan kafirci ne kafirci ne duk abin da za a baka cikin wanda aqida ka shiga cikin bala'i Allah ya ce ya cika an annabi shine na karshe ka ce akwai annabi bayan shi to ina ba samu shi dan nan mutun shi na nan shi na annabi kuma shi kuma sai zan Allah ƙato mai cin tuwo zai zama Allah Allah bai bukatar komi ga kowa inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin ba yau da an kawar mutane su ci su Allah bane fir'auna ya ce babu wani abin bauta in ba shi ba ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi kai fir'auna ba ma cewa ya bayan ya zan abin bauta ba mm kai cewa mai ya ci ya Allah fa hashara fanada fa qala ana rabbukumul a'la ni ne ubangiji top cikin alloli ya ma kaddara akwai su alloli to wai ka ji wata addanci mm ba wai shi Allah bane yanzu mm ya mahima Allah sannan kuma ba wai abin bauta ba arrabbu shine alkhaliku almaliku almudabbiru shine wanda ya halitta shine ya mallaki kowa shike tafiyar da al'amura to haka abu ne mai sauki kai fir'auna ba duk duniya kaga mulki ba bakin yankin misar kaga mulki sannan fir'auna kana cin tuwo fir'auna na da mata fir'auna na zuwa dushi shi duka Allah zai duka shi kashi Allah mi zai yi da kuɗi kuma Allah mi zai bukata ga sojoji a ce shi na da masu tsaron shi duk Allah ya duka waɗanda abuwa sun koru ga Allah shi yasa da mutum ya yi wasa da hankalin kai ce ma shi Allah na kai yarda ba shi asakare ba kai na asakare shi yasa Allah ce fastakhaffa qaumahu fa ata'u innahum kanu qauman fasiqin sai wasa da hankalin mutane sun kai yarda da mutum ya ce maka shi Allah ne sai ka ce mai to yanzu ka daina yin kashi mu gani sannan Allah zai bukatuwa zuwa ga mace kai kai daga roƙon matar ka sha biyu na dare to haka zama Allah fir'auna hoda da mata don Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan qarara wa qalat imra'atu fir'auna qurratu aynin li walak to Allah ga bukatar mace sha biyu na dare ko karhe ɗaya ka koma kana cewa a'a wasa na kaka yi kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza Allah zai bukatar mace Allah zai cin abinci wa huwa yut'imu wa la yut'am inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin inna Allah ala kulli shay'in qadir wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in fi samawati wa la fil ard innahu kana aliman qadira fa'alun lima yurid sifofi na kamala da sun ka tabbata ga Allah sai kato shi zuci baka shi Allah na kuma ka yarda don ɗaya baka sa abin da kake ba bai yiwa Allah bai ruga da gudu yanzu ko wanga alloli na zamani da an turo jandarmomi sai ga Allah ya duga da gudu Allah shi gudu da Allah ya halakar da samudawa yace kazzabat samudu bi taghwaha idhim ba'atha ashqaha fa qala lahum rasulullah naqata allah wa suqiyaha fakazzabuhu fa aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha yace wala yakhafu uqbaha ko fala ya khafu uqbaha a wata qira'a wala ya khafu uqbaha ma'ana shi Allah bai jin tsoron abin da zai biyo baya banda Allah babu da addoga sifa ko wani shugaban kasa na duniya yana jin tsoron abin da zai biyo baya shugaban kasa America yanzu ga rashin ta kai hari ta mamaye wata kasa shi ta bata makaman nukiliya gare ta akwai yaro shi na nan ya buwaye su dan kasar Koriya ta Arewa so taba shi shi halba musu makamin nukiliya shi yasa kowa akai akwai abin da in ka tashi kaka bari saboda tsoron abin da zai biyo baya kana son ka aikata wani abu komi mulkin ka komi kudin ka komi ilimin ka komi tsagerancin ka akwai waɗanda in ka taba su ka san ka tabo kanka bala'i amma shi Allah bai da wanda zai karewa da shi a cikin zai tsoron abin da zai biyo baya wala ya khafu uqbaha banda Allah babu da dogga sifa to ala ayyati hal yan uwa musulmi sifofi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yake banta da su khatamin nabiyina shine cika makon annabawancin a ce an turo na annabi bayan shi ƙarya ne Allah ya ce ya cika addini al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al islam dina yan uwa musulmi daga cikin sifofin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah yana girmama shi cikin alqur'ani kaf Allah bai taba kiran shi da sunan shi bai ce ya Muhammad babu Allah bai taba saboda yana mutunta annabi shi duk annabawa in ka ji sai ka ji an kira su da yawa ne ya ibrahimu a'rid an hadha innahu qad jaa amru rabbik wa innahum atihim adhabun ghairu mardud kaga ibrahimu ko shi na da cikin ulul azmi na rusul ya musa innahu an allah rabbul alamin kaga ya musa Allah kira shi ya musa da sunan shi kai tsaye يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا أما منزان الله صلى الله عليه وسلم تنفركم قرآني حق أرشي بيكنا شد سنة شد كراش يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعلم يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum babu inda Allah ya taba kiran shi da ya Muhammad amma wani zai iya cewa to ai sunan Muhammad ya zo cikin Alkur'ani a ya zo kuma wurare guda hudu na har ka'ida a gare cikin Alkur'ani ma kana Muhammadun an gane ko wa ma Muhammadun ma kana Muhammadun ala Muhammadin Muhammadur Rasulullah haka ne ka'ida take sai ka fara wato wa ma muhammadun ma kana muhammadun ala muhammadin muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ma muhammadun yana cikin suratu ali imran wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin ma kana muhammadun yana cikin suratul ahzab ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli shay'in alima ala muhammadin yana cikin suratul muhammad ko suratul qital walladhina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum muhammad محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سورة الفتح والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما amma dukkansu labari ne yake basuwa ba wai kiran shi ne yayi ba wa ma muhammadun ba a ce ya muhammad ba ma kana muhammadun ba a ce ya muhammad ba ala muhammadin ba a ce ya muhammad ba muhammadun rasulullah kuma ba a ce ya muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ‘yan uwa musulmi daga cikin abubuwan da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya keɓance shi da su yana da makaman mahmud wanda ya zo cikin hadisi na Jabir ibn Abdullah cikin Sahih al-Bukhari in ka ji an yi kiran sallah kai salati ga manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan kai Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma don salatin ma da yawan mutane suna mantawa da shi bayan kai salati gare shi duk abin da mai kiran sallah zai faɗa shi zaka faɗa in ya kai hayya ala salah hayya ala al-falah kace la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah banda wannan wuri wadansu malamai sun kasance a kace hayya ala salati hayya ala falah amma ya zo a cikin hadisi wannan wuri shi na cewa la haula wala quwwata illa billah in an ce as-salatu khairu minan nawm kace as-salatu khairu minan nawm to amma sai ya ce in ka yi wannan sai ka roƙan mishi wasila wannan wasila matsayi ne wanda ya ce bai dace ba sai ga wani bawa daga cikin bayan Allah ina son ina fata in kasance shi wannan tawadu'i ne Allah zai bashi wannan asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda sannan daga cikin abubuwan da Allah ba manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine shugaban mutane gaba daya hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko yace ana sayyidu waladi adam ni ne shugaban ɗan adam gaba daya Allah subhanahu wataala ba shi wannan matsayi ina fata ana fahimta ta an gane ko hadisi ne na Anas wanda cikin sahih muslim sannan kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi na Abu Hurairah wanda cikin wato sahih muslim yake cewa ana aktharun nasi taba'an yawmal qiyamah ni ne magoya bayana duk da yake ya ce fa'arju an akuna aksaruhum tabi'an ina fatan in kasance na fi annabawa magoya baya a cikin hadisi na Abu Hurairah wanda cikin Sahih al-Bukhari Sahih Muslim wanga hadisi sai tabbata cikin Sahih Muslim cewa ya fi kowa magoya baya domin hadisin da ya zo na Abdullah ibn Abbas cikin Sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna wani annabi zai zo shi da ƴan jama'a ar-ruhayt jama'a ƴan kadan tasgiri ne na rahat sannan kuma wani annabi zai zo ma'ahur rajul war rajulani wani annabi mutum guda ne zai zo tare da shi wani annabi mutum biyu wani wan nabiyyu laysa ma'ahu ahad akwai annabin da babu wanda ya karba mai in shi na da mata ta bijire in shi na da yaya sun bijire sai ce sai a zo da sawadun azim sai na ga wani duhu ma'ana jama'a mai yawa sai na so tsammanin jama'a ce ashe jama'a annabi Musa ce sai daga baya sai ga wata jama'a wadda ta fita yawa an kame ita cikin wato al-ufuq kamar abin da ake cewa sarari ga ta mai yawa sai a ce wannan ita ce al'ummarka ya fi kowa al'umma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan daga cikin abubuwan da Allah keɓance shi da su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa awwalu man yanshaqu anhu al-qabr in an kai busa lokacin da za a fito daga cikin kabari shine mutum na farko wanda zai fara kullowa Allah subhanahu wa ta'ala keɓance shi da wannan wa awwalu shafi'in shine na farko wanda Allah zai ba izinin yayi ceto wa awwalu mushaffa kuma shine wanda za a ba dama Allah subhanahu wa shi farkon wanda zai yin ceto sannan shine farkon wanda za a ba dama yayin ceto Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi to kafin mu liƙe karatun mu saboda lokaci yana tafiya akwai wanda suke cewa ai babu ceto ranar tashin alƙiyama suna kafa hujja da alƙur'ani su ce sun san alƙur'ani wanda su ba su fahimci alƙur'anin ba amma suna ganin sun fahimci alƙur'ani sai su ce to ai Allah ya ce babu ceto ranar tashin alƙiyama in an ka ce ina hujja sai su ce a'a ai Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a ko kuma qira'a wato ta ibnu kathir da abu amr ibn al-ala da imamu yaqub la bay'a fihi wala khullata wala shafa'a to ya an ce la bay'un fihi an kore cewa babu saye da sayarwa na tashin alkiyama wala khullatun babu abokantaka wala shafa'a babu ceto sai muka to babu saye da sayarwa babu abokantaka kuma ka zo ka tabbatar da ceto ko ko wagga qira'a da muka kawo la bai'a fihi wala khulla wala shafa'a domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan hadisi na Jabir ibn Abdullah da muka kawo sai yace wa utitu shafa'a an bani ceto to kuma nan an ce babu ceto ran tashi alkiyama kaga Qur'ani ya ci karo da hadisi kina watsar da hadisi to wagga qira'a ta ce la bai'a wato wadda ta ce la bai'un fihi babu sai da sayarwa amma ta ce la bai'a nassi ne tabbatacce zahiri a cikin umumi domin ta fi karfi in ta ce la bai'a la annafiya lil jinsi ta zo ta kore dukkan sai da sayarwa wala khullata babu in an ce wala khullatun babu amma an ce wala khullata kwata kwata kwata kwata babu wala shafa'a babu ce wato qur'ani ne ce wannan kai ko in baka san Qur'ani baka ce to yalla dai haka nan da mallaman nan dai suna kada mu cikin rami mallamai su kada ka cikin rami baka rasa inda an ka sama gaba ba sai mu ce la bai'a ko da ka ce am ne ko nafiya li jinsi mun jiya babu ceto ba ana nufin babu ceto ba amun ne makhsus an kebance shi akwai saye da sayarwa na tashin alkiyama kuma ba hadisi za a baka ba aya ta alqur'ani tunda an kawo hadisi kada a ce baka yarda ba Allah ya ce akwai ceto ranar tashi akwai sai da sai ranar tashi alkiyama ba ni ni fadi ba ko ma cikin suratul tauba inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi ku yi bushara da cinikin da kun kai da Allah yaushe ne za a yi wannan ciniki na tashi alkiyamari wala kullata babu abokantaka a'a ga kafirai ne babu ta Allah subhanahu wataala ya faɗa akwai abokantaka ranar tashin alkiyama a cikin suratul zukhruf al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun sace illa al-muttaqin wala shafa'a babu ceto ana nufin babu ceto ga kafirai babu ceto in ba Allah ya ba da izini ba don ya ce man zalladhi yashfa'u indahu illa bi izni sannan kuma sai ga wanda ya yarda da shi a cece shi wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun sannan manzo sallallahu alaihi wa sallam shi za aba farkon wanda zai yin ceto ga al'umma gaba ɗaya Allah shi musu hisabi don an zo an yi tsaye ba a san yadda za a yi ba ko wani annabi an ka zo ya ce a'a hadisi na aras sai nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin sahih muslim idan an ka zo wajen shi zai ce ana laha ana laha ni ne zan zan yin wannan kuma sai ya je wajen al'arshi na Allah ya ce akwai kalmomin da Allah zai bashi waɗanda a yanzu ma shi bai bai san su ba amma in ya zo can Allah subhanahu wataala zai bashi waɗannan kalmomi sannan Allah zai bashi ceto mutum dubu saba'in cikin al'umma shi za su shiga aljanna ba tare da an yi musu hisabi ba Allah ya sanya mu daga cikin su sannan kuma daga cikin ceton da Allah zai bashi al'umma shi za ta fi kowace al'umma yawa wadda za a ce ta sannan kuma Allah zai bashi ceton kafiri guda shine amminsa Abu Talib da bai musulunta ba hadisai mutawatirai suna cikin sahih Bukhari da Muslim za a bashi damar ya cece shi yana tsakiyar wuta can ƙasa a kawo shi dan kusa kusa don ya samu dama dama Allah ya ga dama ya bashi wannan wanda bai da wannan fassara bai koma cikin adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an na Muhammad al-Amin shanqiti a cikin suratul baqara wajen wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wala yuqbalu minha shafa'a wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun malan ya kawo wannan bayani to kun ga dai ashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in uwa musulmi Allah ya kebance shi da abubuwa da dama shi yasa kada ku yi mamakin irin waɗanga abubuwa yanzu a duniya da suke zuwa waɗanda kuke jin ana ta ƙoƙarin sai an bice wannan haske babu wanda ya isa lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana ganin ƴaƴansa maza duka sun rasu shikenan ana ganin bai da wanda zai gare shi dama kullu in Allah ya maka ɗaukaka to ka shirya masu maka fatan shiri suna da yawa ana ta jiran shi mutu an ce ai kwana biyu na mutuwa zai yi kamar yadda kowa waɗancan sun ka mutu Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun babu wani wanda Allah kaddara ma dawama a duniya don haka dan mutun ya mutu menene na gurin ka makinka ya mutu kowa lokacin da Allah yanka mai na zai sun kace sha'irun natarabbasu bihi raibal manun mawaki na wanda muna nan muna jiran shi mutu shikenan a huta suna nan suna dibe ƴaƴan shi maza sun mutu suna nan suna cewa ai mai yankakkan baya ne Allah ce inna a'tainaka al-kautsar mu mun ka baka al-kautsar al-kautsar ya zo cikin nasu hadisi ingantacce cewa ƙorama ce wadda Allah ya bashi wadda duk wanda ya sha ruwanta bai sake yin bai sake yin kishirwa har abada Allah ya ba mu iko mu sha waɗannan ruwa sai ce fasalli alkawthar kuma sun ce alkhairi mai yawa to alkhairi mai yawa daga alkathiru ne dama wannan ƙorama aitan daga cikin alkhairi mai yawa fasalli li rabbika wanhar kai sallah ga ubangijinka wanhar ka soke taguwarka kenan yana da alaka da sallah babba da ake cewa sallah babba ko wani har ka soke hannayenka lokacin da za ka yi sallah duk babu matsala domin bai ce wani har ya dai ka ba bai ce wani har badana ka ba babu wata matsala budnak sai ce inna shani aka huwal abtar mai kyamarka wannan shi adda yankakka baya yau a tarihin duniya a ce mutum shi na cikin zira abu jihar shi na fatan haka bai fata to sai suna ta fatan a ce sunan shi ya ɓace ga duniya saƙon shi ya ɓace ga duniya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya musanya mai wanda da shi za mu liƙe Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak Allah ce muna mun ka ɗaukaka ambatonka Allah da kanshi ya ce shi ya ɗaukakar da ya ɗaukakar da sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta kaka ɗaukakawa Hassan bin Sabit ɗaya daga cikin sha'irai na musulunci masu mawaƙe wanda sun ka kare da'awa ta addinin musulunci ya yi baitutuka daga cikin su yake cewa laqad akrama Allahu an-nabiyya Muhammadan fa akramu khalqillahi fin nasi Ahmadu wa dhamma al-ilahu isma an-nabiyya ila ismihi ila idha qala fil khams al-mu'adhdhin ashhadu wa dhamma lahu wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu fadl arshi mahmudun wa hadha Muhammadu yace laqad akrama Allahu an-nabiyya Muhammadan Allah ya daukaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam فأكرم خلق الله في الناس أحمد ما في دوكك daga cikin halitta Allah shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace wato wadamma al-ilahu ismun ilahu isman ilahu isman nabiy ila ismihi Allah ya taro sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga sunan shi idza qala fil khams al-mu'adhdhin ashhadu duk lokacin da duk lokacin da mai kiran sallah duk lokacin da mai kiran sallah ce ashhadu an la ilaha illallah sai ce mi ashhadu anna muhammadar rasulullah wa shaqqa lahu min ismihi li yujallahu Allah ya tsaga mishi shine shaqqa min ismihi daga sunan shi li yujallahu dan ya daukakar da shi fadhul arshi mahmudun wa hadha muhammadu Allah mahmudun ne ay yahmaduhu ahlus samawati wal ard shi ko mahmudun abin yabo da to kaga wannan daga cikin abubuwan da Allah bashi malaman ilmul falak da ilimin sanin yadda lokacin duniya yake tafiya suke cewa a duniyar ga da muke ciki lokacin sallah yana shiga daga wani yanki zuwa wani yanki duk minti biyu da rabi sai lokacin sallah ya shiga a wani yanki a duniya to duk minti biyu da rabi sai an yi kiran sallah ashe sunan shi kewaye duniya da yake yi gaba daya sannan duk hudubar da za a yi duk daurin auren da za a yi duk wazin da za a yi sunan Allah yana tare da sunan manzo sallallahu alaihi wa sallam shi yasa farazdak da yi kasida ta yabon manzo sallallahu alaihi wa sallam yace muqaddamun ba'da zikrillahi zikrihim fi kulli bad'in wa maktumin bihi alkalim muqaddamun an gabatar suwa zikrullahi ambaton Allah ba'da zikrihim bayan ambaton su muqaddamun zikruhum ba'da wa muqaddamun zikrullahi ba'da zikrihim da an gabatar da sunan Allah sai an sa sunan su baya fi kulli bad'in wa maktumin bihi kalimu duk kalimar da za a farawa da taro da magana da an ce Allahu sai a ce Muhammad sallallahu alaihi wa sallam babu yadda za a yi sunan shi ya game duniya kuma kullun ta maimaituwa da shi kai a daura aure sai an faɗa a yi taro sai an faɗa a yi khutuba sai an faɗa a yi kiran sallah ko ina sunan shi ya game duniya yau da Abu Jahal zai taso garin Makka da sai ya ce a maida shi kiyama dan da ya tashi zai ji garin makka ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah dole sai ta gami ko ina duniya shi yasa ya kamata musulmi mu san cewa ba karamar baiwa ce Allah ya muna ba da mun kasance cikin al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan dan baskatuwa ne ni yi kadan mai so akwai ash-shama'ilul muhammadiyya mai so akwai dalailun nubuwa na manzo sallallahu alaihi wa sallam mai so ga sunan littattafai na alqur'ani da hadisi da tafsirai ka tayi ka bincika suna nan barjat zaka ga abin da baka sai ka ƙara rayuwa ka baka ƙara bincike ba kuma nuna mini lokaci yayi to haka zamu hakuri amma dai na san insha Allah ta'ala mun dan faɗi abinda muka faɗa abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna sai gobe in Allah ya kai mu rai a magazawa za a yi karatu na ban kwana insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرم بسم الله